أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله سبحانه وتعالى وديا جهاد أمو أولنا مثلاتي من البركة domin ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci mai albarka wanda yau muna dare ko kuma wuni na goma sha tara ga wata na ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda insha Allah bi idinillah yau za mu rufe tafsiri bi idinillah tabaraka wa ta'ala surar da za mu tashi a kanta ita ce suratul naba yanayin karatu mu insha Allah zai canza bi idinillah tabaraka wa ta'ala domin za mu dan takaitar da bayani dan mu yi mu ida ta wannan sura insha Allah a yau wannan kenan suran nan suratul naba ana ce da ita suratu amma ana ce da ita suratu tasa'u wannan sunayenta ne guda uku kuma duka waɗannan sunayen sun zo a aya ta ɗaya da ta biyu amma ya tasa'alu kaga suratu amma suratu tasa'u sannan kuma zo annaba an annaba'il azim wadai wannan duka ya zo a cikin wannan wannan sura tana bayani ne akan al'amari mai girma tashin alkiyama da tada mutane bayan sun mutu sun riddige sun zama ƙasa wannan shi ne babban abin da take tattaunawa a kan shi wannan sura kuma tana yin bayani ne akan wannan aqida ta al-ba'th wal nushur tada mutane bayan su mutu wannan sura tana magana kenan akan al'amarin tashin alkiyama wanda mushrikai suka yi inkari suke gardama akan shi sura nan ta ware buɗe bayani da kan gardama da tattaunawa da tambayoyin da mashirkai suke yi juna su yi juna akan tashin alkiyama har zai kasance ko ba zai kasance ba Allah ya bada hikaya kan haka sai kuma Allah maɗaukin sarki ya zo da dalilai kusan guda tara wasu malamai suna cewa guda goma ne wanda suke nuna cewa ƙarfin kudura da ikon Allah maɗaukin sarki akan tada mutane bayan mutuwa tun daga alamun da al'arda mai hada har zuwa ƙarshe sai kuma Allah maɗaukin sarki ya yi bayani da akan alƙiyama tana da lokaci Allah ya riga ya ginda ya mata lokaci kuma tabbat sai ta zo ya yi bayani akan mahaɗa ce ta dukkanin mutane na farko da na yanzu sannan kuma wannan sura ne ta yi bayani akan makomar kafirai ita ce wutar jahannama da yanayin nau'ika na azaba da dawwama da za su yi a cikin wutar jahannama Allah kiyaye sai kuma ta yi gaba wannan surar ta yi bayani akan makomar mumunai da ni'imar da Allah maɗaukin sarki ya tanada musu a gidan aljanna da kuma matsayin da gare su a kurin Allah maɗaukin sarki ranar tashin kama sai ta yi da sa bayani akan mawukif ɗin alkiyama babu wanda ya magana sai da izinin Allah kuma sai in zai abin da zai waɗi abin da Allah ya yarda shi ne sannan kuma Allah ta yi bayani akan yaya kafiri zai tsinci kan shi zai dinga burin ina ma a ce ya zama ƙasa ba za a yi mishi ba hisabi ba za a yi mishi kwankwar bincike ba wannan kenan shi ne muqaddima ta wannan sura bayani sakon da wannan sura take badawa bi shaklin am insha Allah kenan sai mu tafi zuwa gare kuma da ya karanta mana ayoyi guda biyar na farko kenan iya sura wannan kaɗai ce za ka dinga karanta insha Allah na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون يعدلون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
na'am wannan sura suratul naba Allah maɗaukin sarki ya buɗe ta da cewa amma ya tasa'alu kafirai game da menene suke tambayar junan ke juna at-tasa'ul tambayar juna ya juna wane ya tambaya shine malamin suka at-tasa'ul an yas'ala al-qawm ba'dhum ba'd tasa'ul shine mutane su tambayi junan su ya juna kenan kafirai tasa'ul dinnan tambayar junan su juna da suke akan menene suke yin wannan tambaya istifhami ne aka yi ne a tafkin domin a girmama wannan al'amar su ne suna tambayar junan su juna akan tashi al kiyama domin inkari domin kin yarda da shi kalma ta amma harafi biyu ne suka aka hada maka bai da su kalma ɗaya ko kalma biyu aka bai da kalma ɗaya asalin shi an da kuma ma an ma ya ta sa'alu aka ne asalin shi an sai aka goge nunin ɗinta aka yi idghamunta a cikin mimun ya zamto amma sai aka goge alif ya zamto amma wadah ma in ta bayan an ita ma ce istifaniya ta tambaya amma ya tafi akan menene suke yin tambaya malamai suke ce istifamin nan manuwa istifamin nan tafsimul amru wa ta'zimu dan a girma wasu al'amarin nan da suke ta tambayar junan su ya juna suke shiga cikin shi suke gardama suke tambayar junan su ya juna ba tare da ilmi ba al'amari ne da girma su kiyaye amma ya tasa'alun game da menene suke tambayar junan su ya juna kafirai mushrikai kenan ana magana ne kina akan mushrikan makka da dukkanin kafirin mushriki wanda bai yarda da tashin alkiyama ba wanda yake kutsawa cikin al'amarin tashin alkiyama yake gargama da sauransu ya Allah ya bada amsa ce anin nabain azim suna tattaunawa suna tambayar junan su ya juna akan annaba labari al'azim mai girma malamai suke cewa annaba al'azim shine labarin tashin alkiyama wanda shi ya fi ƙarfin dalili wannan fassara ana yin shi annabawar azim labarin tashin alkiyama wasu malamai suka ce la annabawar azim ana yin da shi alkur'ani wasu suka ce annabawar azim ana yin da shi labarin annabta mai girma almuhim da akwai sabani akan da yake ne da annabawar azim magana uku labarin tashin alkiyama ne alkur'ani ne labarin annabta ne amma abin da ya fi ƙarfin dalili wanda mafi yawan malaman da suke rajjahawa shine ana nan da shi tashin alƙiyama saboda maganganun da ya zo baya wanda yake nuna alƙiyama ake nufi wadah sai Allah ya ce allazi hum fihi mukhtalifun wannan labarin mai girma wanda su game da lamarin shi mukhtalifun sun yi sabani a cikin mushrikan kafuran sun yi sabani da akwai wanda shakka yake anya ko ayi ta shar kiyama kaga shi ma kafiri da akwai kuma hannu wanda ya yi inkarin shi ma da ya kini kawai ba a ta shar kiyama to kaga su ma a cikin su sun saba wasu malamai suka ce la allazi fi fahum fihi mukhtalifun ana dinin al'umma mutane sun rabu gida biyu game da lamarin alkiyama wasu sun yi imani da shi su ne mummai wanda suka gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi imani wasu kuma sun kafirce su ne mushrikai wada kenan wannan alladhi hum fihi mukhtalifun wannan hum innan imma ya kasance mutane gabaki daya mumunai da kafirai kaga mumunai sun yi imani da shashar kiyama kafirai sun yi inkari imma ya kasance hum innan ana ne da su mushrikai a cikin su ma sun yi sabani da akwai wanda yana shakka ne in aka mishi wa'azi zai iya gargaɗuwa da akwai kuma wanda ya yi inkari ya karyata ba shi ba gaskata wanda allazi hum fihi mukhtalifun wa inda wa inda allazi hum fihi mukhtalifun Allah ma uki sarki ce wannan labarin da girma wanda hum su mushrikai ko kuma mutane fihi mukhtalifun game da lamarin shi sun yi sabani sai Allah maɗaukin sarki yake zai wa mushrikai wa idi akan karyatawa da ke kalla ta ya alamun Allah ya ce tabbas da sannu za su san hukumar da za ta tabbata a kansu ta karyatawa sun makalla ta alamun sannan tabbas da sannan za su san hukumar da za ta tabbata a gare su na sakamakon karyata da suke wasu malamai suka ce nan kalla bari dai hawa ta ake musu wannan abin da kuke kan shi bata ne tabbas sai kun ga hukuma da za su same ku sannan kuma lo- wannan abin da kuke shi kan shi bata ne tabbas sai kun ga hukuma da za su same ku المهم wannan shine dai tafsiri na kalla ta yara su kuma kalla ta yara wasu malamai sun yi kokarin yin bayani akan cewa kalla ta yara mun tabbas da sannu za su san hukumar da za ta same su in an binne su cikin kabari azaba ta kabari thumma kalla ta yara mun sannan da sannu za su san tabbas hukumar da za ta same su idan an yi tashi a kiyama kenan kalla ta ya alamun ta farko tana nihin azaba da ukuba ta za musu a cikin kabari thumma kalla ta ya alamun wannan ta biyu ana nufin azaba da ukuba za su same su a ranar tashin alkiyama na'am wadah wannan kenan sune ayoyi guda biyar na farko wanda Allah madaukakin sarki ya bude da su yana takaito wannan abin da mushrikai suka tsaya akan shi na karyata da ranar tashin alkiyama to bayan shi Allah maɗaukin sarki zai kawo dalilai na kudura da ikon shi guda tara wasu ma yau ce la guda goma ne za mu gan su insha Allah wanda yake na cewa lallai Allah bai iko ne akan tada mutane da zangon tashar kiyama da azabtar da wanda suka yi inkarin akan tashar kiyama su ne tun daga aya tun daga matsar Allah maɗaukin sarki ألم نجعل الأرض مهادا هزوا وجنات ألفافا نعم ماذا يكرر
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا Allah madaukakin sarki yake cewa alam naj'al al-ardha mihada shin ba mu bane ba muka shimbuda ƙasa muka sanya ta zama to yanda kasar shimbuda ta kwantawa ta yanda mutum zai iya amfanuwa da ita shine Allah madaukakin sarki yana gwada musu dalili na kudura tabbas ubangijin da ya shimbuda ƙasa ya daidaita ta bai iko ne akan ita da alƙiyama shi ne Allah ma'aukin sarki ya ce alam na ja'alil arda shin ba mu muka sanya ƙasa ba ta kasance mai hadan a bar shukuda ce a daidaice yadda ɗan adam zai amfani da ita mihad asali ana ne da shi shin wudar da mutum yake kwantawa a kan ta ya burjina ko ina ta zama daidai da daidai to Allah ya mai da ƙasa yadda ka san wannan shin wudar ya yi daidaita ta ta yadda ɗan adam zai ci amfaninta da moriyarta dalili na farko wanda yake wata lalle da akwai tashin kiyama dalili na biyu wan jibala autada shin ba mu muka sanya ba duwar wasu suka zanto turaku na kasa auta jam'i ne na watan alwatan shine turku turke da ake wa rumfa wannan itace da ake sawa rumfa don su rike ta da kuma fandasiyar da ake wa gini da kuma irin wannan amudin da ake yi a masallaci kira ku abinda suke rike wani abu a sama ko kuma abinda suke wani rike wani abu mai girma a shanya su a kasan shi don su zanto shi ne tusan shi to shi ne Allah maɗauki sarki ce wal jibala autada shin ba mu bane ba muka sanya duwar watsu a cikin ƙasa suka zanto turaku na ƙasa fandasiyar na ƙasa masu rike ƙasa don kar ta girgiza kaga wannan kudura ce ta Allah maɗaukin sarki tana nuna cewa lallai da akwai tashin kiyama kenan auta jam'i ne na wata mun ga irin shi a cikin suratul fajr wa fir'auna zil autad fir'auna wanda yake da da yake suna turaku na karfi da iko ana bayani an yi kinaya ne akan wannan turaku ana yin da shi rundunar shi da yake da almuhim da muga wannan kalmar ta wata wannan dalilin ya biyu kenan na uku kuma ya Allah maɗauki sarki ya ce wa ja'alnakum azwaja dalili na uku wanda yake nuna kudura Allah da ƙarfin ikon shi akan ihta da alkiyama dan mutum kai yayi inkari ta hanyar dalili wa ja'alnakum azwaja Allah ya ce kuma muka sanya ku ka zamto dangi biyu mata mace da maza da mata wa ja'alnakum azwaja Allah maɗaukin sarki ya ce mu muka halicce ku kuma muka sanya ku kasance azwajan dangi biyu maza da mata shine waja'alnakum azwaja ay khalaqnakum azwaja mun halice ku dangi biyu maza da mata saboda rayuwar ta daidai saboda kar ku yanke dan Allah ya ga dama ya ga dama ya halicci dangi ɗaya kawai ko maza ko mata ya za a yi ku dawwama a ƙasa kaga hikimar Allah ce ta yayi mutane da mace da namiji don a samu ɗamarin kawai kuma don kai irin mata ne ya yanke ta hanyar aure a dinga ayyafa da sauransu wannan kaɗai ya isa mutum ya yi imanin cewa lalle allah yana da kudura da iko a kan tashin kiyama wanda a suratul rum a suratul rum allah ɗauke sarki ya bayyana cewa bal ma sanya ku kuna da wasu sunfi biyu daga cikin ayoyin Allah da Allah bauki sarki ke cewa wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yana daga cikin ayoyin Allah Allah bauki sarki ya halicce ku ya halitta muku daga karan kanku ya halitta muku azwajan mata irin ku dangin ku kalar jikinku kalar yanayin ku inda Allah ya ga dama ya ga dama ya halitta wa namiji mace ta wani bangare wanda ba halitta shi bace ko ita ma macen Allah ya halitta mata namiji wanda baya cikin halitta to ya Allah ya halitta daga nafsin irin jinsi na namiji Allah ya halicci mace daga haka gano annabi Adam ta kasance ita ma ɗaya ce daga cikin ɗaɗan Adam Allah ce maka sai Allah maɗaukin sarki ya sanya mawadda bai da kuma mawadda rahma jin kai da tausayi kaga wannan ya nuna cewa alama ce da kudura ta Allah shine Allah ya ce a wannan ayar dalili kenan na uku wa ja'alnakum azwaja mun sanya ku kasance dangi biyu maza da mata kenan sai Allah maɗaukin sarki ya ce wa ja'alna nawmakum subata kuma mu muka sanya barcinku ya kasance subatan abun hutu ne barci ya zamto abin mutu ne inda Allah ya ga dama ya ga dama ya daukewa mutum barci ba shi yin barci to kaga yin barcin wannan da Allah yake ya tarewa bawa to wannan alama ce da kudura ta cewa lalle da akwai tashar kiyama yanda ka san wannan barcin da kake yi in ka kwanta in ka tashi haka kuma mutum in ya mutu akan binne shi wa kawar haka yanda ka tashi daga barcin nan haka Allah zai maido mishi rayuwar shi domin rai ya tabbata tana huta a lokacin da mutum ya kwanta barci tana huta Allah ya amshe ta shi na lama aukin sarki ya ce waje an na nawa kun su ba ta shin ba mu ne kuma kuwa sanya barcin ku ya zamto jin daɗi ne da kwanciyar hankali to ba ta malamai suke cewa kalma ta su ba ta da shi alƙarfu asabtu yanke abu yani barcin ku ya zamto mai yanke wahala ne mai hutawa ne mai hudda muku gajiyar wadda idan waje an rana muku su bata mun sanya barcin ku ya zamto rahatan li abdanikum domin ya zamto mai ba ku sauki na wahalalun jiki da kuma mai yanke muku shagalgalin da kuka yi a wani waje an nan laila libasa wannan dalili na hudu kenan dalili na biyar shine Allah ma'aukai sarki ce waje an nan laila libasa kuma muka sanya gane ya zamto kamar kaya a gare ku sutura a gare ku da daddare za a ga galiban mutum yana cikin kwanciyar hankali da zuwa mutum ya iya kwantawa a titi da daddare mutum ya iya sa kaya irin na zaman gida hankalin shi kwanciyar hutu saboda idanun mutane da daddare yana ɗan rufewa ba kamar da rana ba to shi ne Allah maɗaukin sarki ke bayyana وجعلنا الليل لباسا كما تبس muka sanya barci ya kasance a gare ku dare ya kasance a gare ku masuturci ne mai suturce ku ne da duhun shi shi ne nan malamai suke cewa Allah ya yi tashbihi ya yi shabba ya kamanta dare da kamar tufa da mutum yake sa in ka sa tufa za ka suturce jikinka to dare ma yana suturce mutum za ka galiban da dama dan adam ba shi nutsuwa sai a cikin dare a tsakiyar gidanka amma tsoro kake ka kwanta da rana saboda babu suturcewa amma da dare ka kwanta hannun shari kai har kai barci mai nauyi amma da rana tsakiyar gidanka ne ba ne shigo ma amma kawai hankalinka baya kwanta wannan shine alama Allah maɗaukin sarki ya sanya dare ya kasance mai suturta bayi ne gabaki ɗaya da duhun shi wannan dalili na biyar kenan dalili na shidda wa ja'alna nahara ma'asha dalili na shidda wanda yake nuna cewa lallai Allah yana da kudura da iko akan tada alkiyama akan tada mutane ranar tashar kiyama akan maida musu rayukansu Allah maɗaukin sarki ya ce wa ja'alna nahara ma'asha kuma muka sanya wuni ya zanto manemar abinci ce ma'ashan makanan da tahsili au sababan da tahsili al-ma'ash muka sanya wuni ya zanto sababi ne na hanyoyi da neman abinci a wuni za ku fantsamo a duniya ku fantsamo a cikin ƙasa ku nemo abinci hanyar kasuwanci ne aiki ne neman ilimi ne ko ƙadago ne wannan ni'ima ce ta Allah inda Allah ya ga dama ya sanya dukkanin duniya duhu ne ya za a mutu ya je ya nema mace Allah taimaka shi na zama ɗaukin sarki ce wa ja'alna nahara ma'asha kuma muka sanya wuni ya zamto manemar abinci ce wannan dalili na shidda kenan sai dalili na bakwai wa banaina fawqakum sab'an shidada Allah maɗaukin sarki ce kuma mun gina a saman ku sammai guda bakwai shidadan masu ƙarfi kana ganin ginin sama ka san gini ne mai ƙarfi gini ne wanda wanda ya yi shi ubangijin talibai ne yana da kudura a kan komai kaga wannan jiddali ne ake kawo a kan imkaniyatun ba'fi wanda sho a kan cewa lallai za a tsara mutane za a maida musu rayuwarsu bayan ko da sanar jirgin shi ne allah maɗauki sarki ce a cikin wannan dalilan da Allah yake bayyana wa Allah madaukakin sarki ya ce da dalili na bakwai wa banaina fawqakum kuma muka gina a sama da ku sab'an shidadan muka gina sammai guda bakwai ai sab'a samawati muka gina sammai guda bakwai shidadan masu ƙarfi masu gini na kirki ba tare da wani annudu ba wani wata kazurba ko wani gimshiki wanda yake rike ta kaga wannan yana nuna kudura ta Allah da ƙarfin iko na Allah ɗauke sarki kuma yana da iko akan yin komai kamar yadda bayyana a wasu surori daban waje an sama a sakfan mahmuda lalle tabbas mun sanya sama ta zamto rihi ne a gare ku kuma mahfuzan abar kiyayewa ce kuma Allah ɗauke sarki ke cewa wasu sama a banaina ha bi aidin wa inna da musi'un Allah ɗauke sarki ke cewa sama mu ne muka gina ta da ƙarfin iko nan aidin bi ƙunƙwa ba yan ba ake nufi wa inna la muslimin kuma lalle mu mun kasance masu yalwatawa ne yalwata halitta da yalwata arziki kaga wannan dalili na bakwai ginin sama ya ishe ka aya akan cewa lalle da akwai tashin kiyama dalili na takwas wa ja'alna sirajan wa haja Allah ma'auki sarki ce kuma muka halicci rana wannan ranar sirajan mai ba da haske wa haya mai kaiwa makura wajen ba da haske sirajan ana nihin da shi sama wannan da yake suna rana ita ce siraj saboda tana da haske haske mai bankuna tana da azzau shi ne azzau shi ne haske mai kuna wa hajin wannan hasken wanda ya kai makura واضح شينا لما يكون سكتي وجعلنا الشم وجعلنا سراجا وهذا كما نمون مكهلتي رانا مي حكي wanda haskenta ya kai makura kenan wahadan shine shiddatu dawi shams wahad shine kai wa tsananin hasken rana wanda yake da kuna shine malamai suke cewa alwahad almutawaqqat ash-shadid al-idaha shine abu mai haske wanda ya kai makura wajen haske shine alwahad to rana haske gare ta haskenta kuma ya kai makura wajen haske ba da nake haske wannan abdullahi bin abbas ke cewa alwahaj asiraj alwahaj abdullahi bin abbas ke cewa almunir almutala'li muka halitti rana wadda take da haske hasken nata mai ba da haske mai yawa wanda har tana sheki wannan kuma dukkanin siffofi da daga cikin siffofi na rana kuma ba iya amfaninta ba haske kawai wannan ƙunar da gare ta yana da amfani wajen yanar muku da kayan da kuka noma yana da amfani wajen ya hudda muku cututtuka da suke jikin ga shi kuma yana da amfani wajen ya busar muku ababen wanda suke da ɗanyantaka wannan da iko da alama ta kudurar Allah a ciki akan cewa lalle Allah yana da iko akan albas wa nushu yana da iko akan ya tada mutane haka dalili na takwas shi yasa wani malami yake cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a komai da ka sani da akwai aya da dalili wanda yake da cewa Allah shi kadai ne yake tsarka kuma a bauta mishi kuma yana da ƙarfin kudura da iko kaga wannan dalilai guda takwas ko na takwas kenan na tara shine sakko da ruwa Allah madaukin sarki ce wa anzalna min al-mu'sirati ma'an tajjaja kuma mu ne muka sakko da ruwa daga girgije wannan ruwan ma'an ruwa wanda yake sajjada mai sakkowa da ƙarfi ka yi tunanin iya ƙarfin ruwa na ƙarshe to shi ake nufi barantana da ruwa wanda yake sakkowa ƙasa ƙasa kaɗan kaɗan shi da Allah ofin sarki ce wa an zalla min al-mu'sirati mu ne maka sakko ruwa min al-mu'sirati daga girgije ma'an ruwa wanda yake sajjada mai sakkowa da ƙarfi كلمة المعصرات المعصرات أنا نهندشي المعصرات جمع لنا المعصر المعصر أنا نهندشي السحاب جمع السحاب السحابة دفيل بعد صادق فإن صادق هذا متو سحاب بيتنا واضح السحابة سوني جرجيجي وان يكي أوكو دبو وان دا malamai suke cewa nan an kamanta girgije da mace wadda ta kai munzalin jinin haida wanda lokacin jinin haida ta ya zo ana cewa macen da ta balaga wanda jinin haidan ta ya kusa zarwa yana shirin fitowa ana ce mata al-muqsira mai tatso jini to shi girgije ruwan wannan shi ma tatso shi yake zubdo shi ikon Allah da kudura Allah kaga wannan ya isa kadai aya akan lalle kafin kudura ta ikon Allah madaukakin sarki al-i'tisar shine a matsi abu yanda za ga ka matsi yanzu dan kai ji kai asir to haka Allah madaukakin sarki yake sanya girgije matso kan shi zubo ruwa ko kuma ya umarci mala'iku su matso da shi ya zubo ruwa shine Allah madaukakin sarki yace wa anzalna min mawsirati mu ne muka safko daga girgije maka sakko ma al maka sakko da ruwa sajjada mai ƙarfi wajen sakkowa ma'anar sajjada shi ne alma'ul mutadaffiqu almunhamir almusabbu bi shidda wa quwwa ruwan da yake sakkowa da ƙarfi kaga wannan da akwai kudura da iko na tabbas din Allah ma'aukin sarki wanda yake da kudura da iko a sakko wannan yana da kudura da iko akan tada mutane bayan mutuwa wannan dalili na tara wasu malamai iyanan gurin suka tsaya amma in muka ci gaba za mu ga wani dalili kuma shine na huddo ɗayan itace na huddo shukoki na goma dalili na goma Allah maɗaukin sarki ya ce linukhrija bihi habban wa nabata da wannan ruwan mun sakko shi saboda mu huddo da shi habban eh, abinci na ƙwaya kawai hatsi da masara da eh, shinkafa wani batan da kuma shikoki da 'ya'yan itace nan na batan malamai suke cewa ya ɗauki shikoki da ka abinci na ganye da 'ya'yan itace gabaki ɗaya shi kuma habban abinci mai ƙwaya wanda ana iya ajiye shi a yi amfani daga baya shi kuma na batan abinci wanda na ganye ne ko kuma a- abinci na da yake wasu na 'ya'yan itace ne wanda yanzu yanzu ne za a yi amfani da shi a ɗanye da kayan marmari duka allah maɗaukin sarki da wannan ruwan na sama yake hudu su wani zai iya cewa ai manomi shi yake shuka ya ruwaye wa yake da ikon ya hudu wannan shuka waye ya tsare mishi da ya shifka shi yake hudu da kanshi shi yake zuwa ya dinga ɗan ƙara ta yana ruwa ne kawai aiki shi ruwa duk wani ne mai ilimin fi babu da ilimin fi da zai ce maka zai zo ya dinga motso shifka da kanshi da kanshi yana motso ta har ta girma ruwa ne kawai sababi ne zai tashi wane ne zai kaddara hutun wata Allah madaukaki kin sarki ne shi yasa za ga duk manomi mai hankali bayan ya shuka daga hannu sama yake ce Allah albarka muke bukata na yi iya sababi na kama wa nake jira ya roƙi Allah Allah madaukaki sarki ya kama mishi kai shi da Allah madaukaki sarki ya ce linukhrija bihi saboda mu hito da wannan ruwan mu hito da habban abinci na ƙwaya kamar hatsi da masara da shinkafa wani batan da kuma abinci na ɗanye kamar ganye da kuma ‘ya'yan itace ‘ya'yan tsoro Allah maɗauki sarki ya ce kai ba iya wannan ba wannan kawa an yi magana ne akan gonakai ko gona wadda ita noma ne ake yi to ga jardin ga lambu ga fadama za a yi magana a kan shi shi ne Allah maɗauki sarki ya ce wa jannatin alfafa da kuma fadama garka alfafa wanda suke cike da ka da bishiyoyi wanda alfafan multaffa al-ashjar multaffa ba'daha ba'dan bishiyoyi suna haudawar juna da juna wanda rashin ya hau kan wannan wanda rashin ya hau kan wannan da kin ma za ka ga i- rana to Allah ya ce mu ne muka yi haka kaga wannan an kai an yi bayani makura akan lambun da ya cika fadabar da ta cika gargar da ta cika to dan a nuna maka kudura Allah da ikon Allah duka Allah ya yi haka wani dalili kenan na goma ƙarfin kudura Allah ne ya huddo wannan huddo da ya da akwai aya alama da aya da dalili akan cewa lalle wanda yake da iko da kudura akan huddo wannan da ƙasa wanda take bushashiya yana da kudura da iko akan tada mutane da maido su a rayuwa bayan sun mutu shi na labar sarki ya ce wa jannatin da kuma jannat jam'i ne na janna ana yin da shi hakika in aka ce aljanna ana yin da aljanna ana yin da shi in a lahira ne ana yin da shi aljanna darun na'i in a duniya ne ana yin da shi garka fadama janna hadika bustan haka ji sunayensu ita kuma gona mazra'a wadah kuma wannan kalma ta janna in ya zo junna garkuwa janna aljanna jinna aljanna kiran kan wanda yake ne cewa karanta larabci yana da muhimmanci don mutum ya san tafari musamman ilimi na sarram Allah ya taimaka wa jannatin alfafa alfafa eh, ana yin da shi multaffa ba'daha ala ba'd kenan alfiha ashjarun kasira multaqa ba'dha ala ba'd da akwai bishiyoyi masu yawa wanda har suna hauzawar juna sai juna na hauzawar juna alfafan wanda kenan da akwai bishiyoyi a wannan zarkon masu yawa wanda reshen bishiyoyin juna su ya juna yana hauzawar juna kaga wannan su ne dalilai guda goma wanda Allah ya bayyana wanda dalili ne suke bayyana kudura ta Allah akan tada alkiyama dalili na farko shin ta kasa dalili na biyu sanya duwatsu sukanto turaku na kasa dalili na uku halittar mutane dangi biyu maza da mata dalili na hudu sanya barci ya zamto hutu ne ga ɗan adam dalili na me yake da suna na biyar shine sanya dare ya zamto sutura ce da manafa da eh, nutsuwa ce ga ɗan adam dalili na shidda sanya rana ta zamto gurin neman abinci dalili na bakwai ginin sama sammai guda bakwai masu ƙarfi dalili na eh, takwas shine sa- halittar rana mai haske mai kuna wanda yake da amfani da yawa hasken rana da kuna shi yana da amfani da yawa ƙarshe wannan ɗan wannan zamanin ya ƙara gano wani ha- wani fa'ida ta hasken rana hannun solar da wannan hasken ranar za ka yi wutar lantarki to kaga wannan ba karamar amfani bane wani hasken rana wanda da akwai kasashen da mu irin nan Niger kamar kalla da Allah ya bamu wannan arziki na hasken rana da akwai kasashen da suke mamaki wai har kamar kasa ta Niger za ta yi talaucin eh, me yake da suna eh, wuta ta lantarki duk wannan hasken rana da gare ta da akwai wanda suke biyan kuɗi fa daga wata ƙasa su zo Niger dan ganin Niger ta buge su su samu lafiyar jiki wallahi wannan garo ne ba jiwa da ko wani malami wanda aka kawo shi daga Masar aka turo shi nan koyarwa a jami'a yake cewa abin da yake burge shi a ƙasar nan da ko wasu rashin layoyi da gare shi wanda sosai suna tada tada mishi hankali amma yana zuwa ƙasar nan da rana ƙasar nan ta buge shi ya ji jiki ya dawo lafiya lau ya ce shi yana tunanin ma anya ba nan ba zai dawo da zama kaga wannan yake nuna cewa hasken rana arziki ne almuhim shine dalili na takwas ko dalili na tara shine sabkowa da ruwa daga girgi ya ishe ka kudura da iko ɗauki ruwa a a tayin hannunka ka yi sama da shi kaga an bai zo ba to girgije ne yake rike da ruwa kuma girgiyan kamar iska ne. jirgi ya sha tafiya ya ke tashi wuce kaga wannan kaɗi ya ishi ɗan adam ya ya yi tai- ya shiga taitayin shi Allahu akbar na goma kuma fitowar da bishiya da ɗaya abinci daga ƙasa da bishiyoyi da shibkoki da suke hutuwa daga ƙasa shi ne dalilin goma duka wannan dalilai ne akan kudura ta Allah mai sarki bayan Allah ya gama bayani akan haka sai Allah ya dawo akan alƙiyama ya gaya musu tabbas sai ya zo tashin alƙiyama na wannan
إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا Na'am, Allah maɗaukin sarki yake cewa inna yawmal fasli kana miqata lalle ranar tashar kiyama yawmal fasl ranar da za a yi hukunci tsakanin bayi kana miqatan an sanya mashi lokaci he ya zo bayya jinkirtawa bayya karawa Allah ya riga ya kirda mashi lokaci yawmal fasl الفصل أي الفصل بين العباد القضاء بينهم ranar da za a yi hukunci tsakanin bayi shi na tashar kiyama hukunci na adalci kana mai katon Allah ma'auki sarki ce wannan wani wuni ne wanda Allah ya riga ya sanya mishi lokacin zauwa baya jinkiri kuma baya gabatarwa Allah ya riga ya sanya mishi wannan lokacin ba ragewa ba karawa in yawmul fasli lalle wuni na alqiyama wanda Allah madaukakin sarki zai yi alfaslu baina baina baina baina khalaiq zai yi hukunci tsakanin bayi kana miqatan Allah ya riga ya sanya mishi lokaci ya iya kanta mishi lokaci amma fa ba wanda ya san wannan lokacin sai Allah madaukakin sarki Allah na cewa cikin eh, suratul hud ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود أنا ما أكثر كيكتا ونون نع القيامة يوم مجموع له الناس ذا أتتر متعني قبكي كي دكا نغلطو domin a yi faslul qada domin a yi hukunci tsakanin mutane tsakanin halittu ga baki da wa zalika yawmun mashhud wannan wuni wuni ne wanda kowa ya hadarce shi Allah ya ce wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud me yasa muka jinkirta shi sai dan ya kai lokacin da Allah ya riga ya jindaya mushi kamar yadda Allah ya ce a nan gurin kana miqata yana da lokaci da ku kusa da hankali ko mushrikai ku dinga ta kai kawo akan shi kafirai wanda su yi imani zai zo wabar Allah maɗaukin sarki ya ce inda yau mafasai kana mai kata wannan wurin sai Allah ya ce yau mai yun fahu fi suri shine wurin da ake yin busa a cikin ƙaho mun riga mun ga busa kala biyu ce da akwai busar da za a yi na kowa ya mutu zai sauran Allah shi kaɗai sai busa ta biyu wanda za a yi kowa ya tashi busa ta biyu ita ce ake nufi a wannan wurin shine mala'ikan da aka wakilta da aka shine israfil domin ya yi busa manzo Allah ya bada labari ya ce tijja yana nan ya dora kaho yana jiran a bashi umarni ya yi busa ta farko kuma an kare a bashi umarni ya yi ta biyu to shi ne Allah ma'aukin sarki ce yau mai yunfaku fi suri ranar da za a yi busa a kaho a suri shi ne alkarn alkahokin ranar da za a yi busa a kaho fata tuna afwaja ku zo jama'a jama'a gungu gungu na mutane ba Allah ya ce in an yi busa a kahora ta kiyama jama'a za su zo gungu gungu jama'a jama'a mutane mutane gungu gungu haka za su a wata ayar Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa yau ma ya doyin kulla unatin bi imamihim rana ta kiyama rana ce wanda za mu ta za mu kirawo kowace mutane tare da shugabansu malamai suke cewa kowace al'umma za ta zo bayan annabinta kowace al'umma za ta zo tare da annabinta yau mai zo kullu na su da imamin za a ta zo kowace al'umma tare da annabinta ga wanda suka yi imani kan gaba wa'anda suka kafirce suna baya kowace al'umma haka za a zo sannan bayan haka kuma hannu sai a rarrabe bayan kowace mutane sun zo da al'umma ga 'yan wuta ga 'yan aljanna daga nan kuma duk al'ummu sun zama biyu ne kaɗai daga wuta sai aljanna Allah sun yamu cikin aljanna Allah ne santar da mu daga wuta shi da Allah maɗaukin sarki ce yau mai yun fahu fi suri ranar da za a yi busa a ƙaho fata tuna afuwadan sai ku zo fauji fauji jama'a jama'a afuwadan malamai suke cewa jama'atan jama'atan wa zumaran zumaran za ku zo jama'a jama'a gungu gungu da mutane wanda bayani ya riga gabata kuma Allah ya ce wa futihatis sama'u ko kuma wa futihatis sama'u qira'atan da tashdidi da kuma takhfifi atawu wa futihatis sama'u kuma za a buɗe sama za a tsatsa da sama fa kanat abwa ba za ta kasance tana da kofofi na shiga malamai suke cewa wannan buɗe saman nan ana yin da shi tsaga sama ta yadda in an tsatsaga ta sai ya kasance tana da ƙofofi yadda ka ga tana da mashiga yadda ka ga ƙofa domin sabkowar mala'ika shi ne kamar yadda muka da muka gani suwar da ya shiga idan sama'un shakkar da suwar da ya nufi da ya sama'un fakar in sama ta tsatsage ta tsatsa da sama har ka dinga ganin tana da mashiga yadda ka san ƙofa shi ne Allah mawukin sarki ce wa futihatis sama'u za a buɗe sama fa kanat abwa wa la kasance tana da mashiga wanda mala'iku za su sauko wala ko kuma ma malamin suka ce da kawai ko sama ce ma za a yi mata mashiga a buɗe ta sannan kuma wani ma ya hala wani lokaci kuma za a tsaga ta wala duka a wuni domin wani alkiyama ba nan bane ba wala mu daga mun sha bayyana Allah ya taimaka وفتحت السماء وكانت أبواب وانا سمكنا shi kuma duwar wasu ya Allah maɗauki sarki ce wa sujiratul jibalu fa kan saraba za a tayyar da duwar wasu sai su kasance yadda ka san sarab kawalwaniya menene kawalwaniya shine lokacin da kake tayya a kwalta sai ka daga ganin wani guri kawar ruwa kuma ba ruwa bane shine kawalwaniya to sama zuwa tsuwa haka za a tayyar da su su kasance kawalwaniya kamar ka wani ne sai ka zo kana tunanin ka wanga ga dutse ne shi kuma ya riga ya zama iska kawai babu shi kawai da ayoyi da dama mun gani da gaskiya na san Musa Allah mawaki sarki ke cewa wa taran jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab za a tafiyar da duwar wasu kana tunanin in ka ga dutse kana tunanin yana da ƙarfin shi da nauyin da nashi shi kuma yana tahiya ya zama iska wani wuri ma Allah ɗauki sarki bayyana wasu ya fi jiwa da makayata ba an mambarsa za a tafiyar da zuwan wasu har su kasance ƙura abin shekewa to haka ruhi bai koma a rabin shi فقل ينسفها ربي ويفعل ذلك عن الجبال وقل ينسفها ربي نسفا suna tambayar da game da zuwar wani Allah ma'aukin sarki ce ka ce da su za a rididdige su a murje su zama kura abin shekewa a bar ƙasa haƙo teran nilo haka Allah ma'aukin sarki ce shine ana Allah ma'aukin sarki ce wasu girafin jibali za a tafiyar da zuwar wasu fakarar sahaba fakarar sahaba za zuwar wasu za kasance sararan za su kasance kamar kawai ruwan aljanu ba haushe ke cewa amma hausa sunan dashi ne kawai amma mafi yawan mutane sun yi gane wannan da ruwan aljanu wanda mafi yawan yana bayyana a kwalta ko a wani guri mai zumunci kana ne sai kana gani kawar ruwa amma ba ruwa ba to haka kawar dutse amma ya zama iska ya zama kura abin shi kenan Allah maɗauki sarki wannan kaga yana bayyana mana abin da zai wakana ne a wannan wurin na tashan kiyama to bayan haka wannan an bayyana mana alamomi da har kasance a tashan kiyama da kuma abin da za a tashan kiyama da lokacin ta Allah ya riga ya sanya mata lokacin amma babu wanda ya sani ya shi mun riga mun gani a suwar da suka riga suka gabata to kuma mutane za su rabu biyu da akwai mumunai da akwai kafirai kafin muku musu wajen jahannama mummune aljanna shine wannan sura yanzu za ta ci gaba da bamu bayani ba da ya karanto mana ayoyin da suka shahi kafirai kenan inna jahannama kanat mirsada
inna jahannama kanat mirsada للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا نعم وانا آيون سنا مغانا أكان متجهنما دوائن دا makomar su ce su ne kafirai fasikan bayi da kuma mushrikai da munafukai wanda shine wannan aya ta bayyana Allah madaukakin sarki ke cewa inna jahannama lalle wutar jahannama kanat mirsada ta kasance madakata ce da makoma ga manan fajiran bayi su ne na ma'aba makoma ce ga masu ƙetare iyakar Allah ɗauke sarki nan kalma ta jahannama mun ga mun bayyana kalma ce ana yin da ita wuta ce baka dilin an hura ta tana ja ta koma bula tana bula ta koma baka dilin dilin shi yasa ga ya musu sura jahannama Allah ce lalle wutar jahannama kanat mirsada ta kasance madakata da mada abin da gurin da ake yin dako na kafin yani sirati an tsallaka sirati ko mummunai za su su wuce wani kamar ƙiftawar ido wani kamar wucewar doki daidai gwagwadon aikin mutum su kuma kafurai da akwai mai yake suna wannan ƙugiya tana can zaron mutane tana haɗa su wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kowa ya bi ta kan sirati kuma ini gare shi manzala ya bayyana kamar da yake suna gashi yake to su kafirai ya sun zo wucewa sai a yi musu ga madakatar su yadda kaga in soja yana yaki zai naɗe wani guri ya yi kwantan ƙauna to uku ta jihar na matawa kafirai kwantan ƙauna jiran suke su zo wucewa shi ne marasa makamin wurin da ake da yake suna kantun ƙauna ke kenan wuta za ta yi musu kwantar ƙauna malamin sifta wuta za ta kasance kamar soja mai yaƙi wanda yake dakon maƙiyin shi to haka za ta dinga dakon maƙiyin allah za ta dinga dakon kafin za ta dinga dakon fasikin bawa duk da shi fasiki in yana da imani zai in ya shiga wuta za a babbaka shi da gwargwadon da yin shi Allah ka kiyaye da shiga wuta ko ma mutum ya ce Allah ka tabbatar da mu aljanna na Allah madaukin sarki ce inna jahannama kanat mirsada lalle wutar jahannama za ta kasance madakata ko kuma gurin dako da kirdadon kafiri kenan matabbatar shi sai Allah ya ce litsagina mahaba game da masu ƙetare iyaka ita ce makomarsu ma'aban ay marji'uhum wa ma'awahum at-tughar at-taghi at-taghi jam'i ne na at-taghi at-taghi shine bawa mai ketare iyaka Allah ko me Allah ya ce baya yi in Allah ya ce ayi bayya yi in Allah ya ce a bari bayya bari a ciki kaga ga kafirai ga mushrikai ga munafikai ga kuma fasikai wanda sun yi imani amma fasikan je sun ji ayyuka masu yawa in Allah ya ga dama su wannan fasikan Allah yana iya yafe musu in kuma Allah ya ga dama ya azabtar da su da yaje gurgurdan da hinsu daga baya a sasu aljanna shi na zama wakil sarki ce ne tsarina game da bayi masu ƙetare iyaka Allah maɗaukin sarki ma'aban makomarsu ce wata jahannama la fi fiha ahqaba za su zamna a cikin wannan wuta ahqaban wani lokaci na zamani ko kuma malamai suka ce labisina fiha ahqaban za su zauna a cikin wannan wutar lokutuka masu yawa ahqaban jam'i ne na hiqb ko kuma hiqba hiqbun ko kuma hiqba al-hiqbu ko kuma al-hiqba shine wani lokaci na zamani wadah wani ɗan lokaci na zamani malamai suka ce wannan ɗan lokacin shekara tamanin ne wasu suka ce shekara saba'in wasu suka ce shekara arba'in amma malamai abinda suka ce wannan alkalma ta alhikam a nan da duniya ke tana da lokaci ko shekara saba'in ko shekara tamanin ko shekara arba'in amma a ranar lahira hikam bai da iyaka yadda ka ga wuni na ranar lahira ya sha bambam da wuni na wannan na duniya ko wuni na duniya shekara nawa wuni na duniya wanda muka sani to na lahira shekara dubu ne yake daidai da wuni nan to haka hikar wani yanki na zamani a lahira bai da iyaka shi da malamai kace ladi shi na fiya ahqama za su zauna zamanna da yawa wanda baya yankewa in suka gama wannan zamanin su shiga wannan zamanin wannan zamanin kowane zamani da azabar shi labisina fiha ahqaban za su zauna a cikin wutar jahannama duhuran mutatabi'a la nihayata la za su zauna zamannuka wanda bayyana iyaka wadah wasu malamai suka ce la wannan ayar ana yin da ita mummunai wanda suke da laifi wanda suka yi baran kana da imani amma ka yi laifin da dole ka shiga wutar jahannama in ka shiga za ka zauna iya wani lokaci la bi fi fiha ahqaba musulmi wanda suka yi laifi ga imani amma sun yi laifin da ya sun shiga wutar jahannama za su zauna iya wani lokaci daga baya a hoto su amma magana da ta fi karfin dalili shine ana ne da su mushrikai kuma ahqaban zamanin da bai da iyaka ina ma an yi ba amfani da hikba lokaci wani ɗan lokaci ta yadda kowane lokaci yana da azaba kala kala in wannan lokaci ya wuce wata azaba ce za ta zo bayan wannan lokacin kira abin da ya karin da biyu wannan aya ana nihin da ita da yake wasuwa mushrikai saboda a baya za mu ga wa kazzabu bi ayatina kizzaba sun karyata da ayoyin Allah alqur'ani kaga mummune kuma wanda suka yi imani ba su karyata da ayoyin Allah wala je Allah madaukin sarki ya ce labisina fiha ahqaba za su zauna a cikin wutar jahannama zaman nan da ba su da yankewa ba su da iyaka الإمام القرطبي كتير ما كفينا في النار ما دامت الأحقاب الدهور الدهور وهي لا تنقطع الإمام القرطبي كتير ذات دون أو تجاهنا ومتقرد أقوي زمن بل ما شيء فطر سوى ma ya sanya ya kasanta ma dama matukar da akwai zamani da akwai zamannuka masu bambantawa suna nan cikin wutar jahannam shine mai ce wahiyar duhur allati la tanqati ahqaf zamanin da za su yankewa ba su da iyaka ya zo العلامة الربيع قتادة إذا بشكل من يوم على التفسير كتوى هذه الأحقاب لا انقضاء لها ولا انقطاع wannan zaman nan ba su ba yankewa ba tsayawa har abada ne Allah kiyaye Allah karaba mu shiga wata jahannama shi na zama ɗauki sarki ce la biya fiya ahqaba za su zauna a cikin wata jahannama zaman nan da ba su da yankewa ba su da tsayawa ya Allah ɗauki sarki ce la yazuquna fiha bardan wala sharaba a cikin wata jahannama ba su ba ɗanɗana sanyi kullum suna cikin zayan wutar jahannama la yazuquna fiha bardan wala sharaba kuma lo ba su ba shan abin sha he abin sha na ruwan zahi da za a bayyana shine Allah ma'auki sarki ce la yazuquna ba su ɗanɗana fiha a cikin wannan wutar jahannama bardan sanyi wanda za su sanya gangan jikinsu ba a sanya ya zafi wala sharaba kuma da babu abin sha za a yi istisnai abin shan da sa su samu shine ruwan zahi da makamanta haka wasu malamai al'allama ibn kasir ya fassara la yabquna fiha bardan ba za su tsantsani ba barci ba su ba barci bard nan ana neman barci al'allama inda kasir ya ce ana yin da shi barci ba su bayan barci a wata jahannama kullum suna tsaye sai azaba Allah ke wala sharaba kuma ba za su samu ba abin sha illa hamiman wa hassaqa abin shan su guda biyu Allah ba uke sarki ce illa hamiman sai ruwan zayi wanda ya kai makura ruwan zayi wanda ya kai makura wajen zayi shine ruwan shan su wa hassaqa da kuma mugunya ta ‘yan wuta wannan su ‘yan wutan ruwa zai dinga fitowa na mugunya daga jikinsu na ciwo da na ƙuna wutar jahannama shi ne abin shansu ruwan mugunya gassaka shi ne allah maɗaukin sarki ya bayyana a guraren dama shi ne in suka nemi a ba su ruwa wasu kuma an hamiman faƙatta in suka nemi a ba su ruwa za a ba su ruwa in suka sha wannan ruwan zai ciccira musu ‘ya'yan hanjinsu a wani guri ma Allah maɗauki sarki sun ta kama Allah mai yana cewa in ya tsari su ba su bima in kalmuni ya shi wuzo in suka nemi a ba su ruwa za a ba su ruwa wannan ruwan kalmuni kamar na rakakkiyar dalma ce ko mai mai tsananin zafi ya shi wuzo suna kara shi a huska zai sabare musu naman huska ya kona su kuma dole ya sun sha shi in suka sha kuma ya ciccira musu ƴaƴan hanji kuma bayya maganin kishirwa dole ya sun ƙara nema Allah ka raba mu da azaba wata jihar Allah ke shine illa hamiman bas da wani ruwa na sha abin sha sai ruwan zaki na wuta jahannama wanda mun bayyana shi wa ghassakan da kuma ghassak ghassak malamai suke ta shine sadidun yasiru min juludi ahli nar shine mugunya ruwan mugunya da yake hutuwa na ɗan wuta ciwonansu da mugunyar da suke zubowa ka gani ruwan mugunya ko na ciwon kananan duniya bai da kyau balantana su na ɗan wuta to wannan shi ne abin shansu allah ke shi ne allah maɗaukin sarki ce jaza'an wifaqa allah ya sa kauta musu da wannan sakamakon na wannan azaba wifaqan daidai da layin da suka yi layin da suka yi wa Allah na kafirci da na inkari da na sabawa Allah mawakin sarki ya Allah ya sa kauta musu daidai da wannan layin da suka yi jaza'an wifaqa sakamako ne daidai da layin da suka yi innahum kanu la yarjuna hisaba a duniya sun kasance la yarjuna hisaba ba sa tunanin ayi sakamako ba sa tunanin ayi tashin alkiyama kanu la yarjuna hisaba ba sa kudirin ba sa yin yaƙinin cewa za a yi tashi alƙiyama bal ma suna ƙaryatawa ko kuma ba sa tunanin a yi sakamako a tsaida alƙiyama a yi sakamako tsakanin mai ba sa so a yi suna inkari suna ƙaryatawa sun gaba da cewa da akwai ranar sakamako inna hum kanu la yarjuna hisaba lalle su suka kasance ba sa tunanin za a yi sakamako shi yasa duk mutumin da yake gafala da tashin alkiyama za a ga manyan laifuka yake kakka yarda ka gafala da tashin alkiyama kafiri wanda bai da rabo a ranar tashin alkiyama shi ne yake gafala akan tashin alkiyama Allah ke ya zama ɗauke sarki ce wa kazzabu bi ayatina kizzaba sun karyata da ayoyinmu dalilan da suke nuna ƙudurar Allah sannan kuma zo da alƙur'ani sun karyata da addinin musulunci sun ƙi yin imani sun karyata da tashin kiyama wa kazzabu bi ayatina kizzaba lalle sun karyata ayoyinmu karyata ba kizzaban ta'kidi ne ga ƙara ƙarfafa karyata da suka yi sun karyata karyata da ta wuce iyaka sun ƙi yin imani duk ayar da aka kwanta musu akan kudurar Allah da ƙarfin ikon Allah da Allah shi ya cancanta abota mashi ba a haɗa shi da wani ƙaryata Allah ke kuma mai suna ƙaryata da alƙur'ani shi ne Allah mawakin sarki ya ce wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba alhali komai mun kididdige shi mun rubuta shi a littafin fille da suka yi da ɓarɓar da suka a duniya an rubuta yana nan la yughadiru saghiratan wala kabira littafin baya barin karamin aiki ko babban aiki wannan shine Allah madaukakin sarki yace wa kullu shay'in kowane abu ahsaynahu kitaban mun riga mun tabbatar da shi a littafin ayyukansu ahsaynahu mun kididdige shi mun tabbatar da shi a littafin ayyukansu dan hako basu da wata hujja basu da wani uzuri shine Allah yake fa duku falan nazidakum illa azaba ku ɗanɗani wannan azaba ta wuta jahannama falan nazidakum ba ma ƙara mun komai illa azaban sai azaba ta wuta jahannama shine malamai suke cewa duk alqur'ani babu aya mai tsanani akan ɗan wuta sama da wannan aya duk lokacin da suke nemi a ƙara musu ko a rangwanta musu ƙara musu azaba ne fa zuqu ku ɗanɗani azaba falan nazidakum ba ma kara muku komai illa azaban sai azaba ko wani lokaci azaba ta daban duk kowane lokaci azaba karuwa ne take yi ba rabuwa ba kaga wannan aya ta yi malamai ke cewa babu aya mai tsanani wajen bayyana tsananin azaba ta wuce jahannama sama da wannan azaba aya ko da yaushe kara azaba ce ake yi kuma dukkan suka nemi a musu rangwame ƙara musu azabar su yake Allah ke Allah karama mu da azabar ta jahannama Allah ma ke sake ce fa zuku ku dandane azaba kaga wannan umarni ne fa zuku umarni ne akan su dandana shi ne wani suka ce al'amru yaqtadi al-ihala umarni ne na wulakantar da su ku dandane wannan azaba falan nazilakum illa azaba ba mu ƙara muku komai sai azabu wata jahannama irin wannan azaba daidai ta sama da ita za a fara Allah ke to wannan shi ne labarin da Allah wakil sarki ba da akan da yake suna kafirai da makoma su ta jahannama to kuma bayan Allah wakil sarki ya ba da labari akan hali na kafirai yan wutar jahannama sai Allah zai ba da labari akan muhali na mummune haka dama al'ada da Qur'ani take ya haɗi labarin mummune ya waɗi labarin kafirai ko ya fara da mummune da kafirai ya dawo kan mummune aljam'u bayan sarfi wa tarhi Allah ya taimaka shine yana hadawa alqur'ani yana hada tsakanin kudaitarwa da tsoratarwa kaga da aka bar labarin kafirai an tsoratar da kai to kuma ga labarin mummune za a kudaitar da kai Allah ya taimaka na'am karanta wannan
إن للمتقين مفادا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكعدا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا نعم الله مأوكين سيكي كتا إن للمتقين مفادا للي ما سؤوران الله باي ما سؤوران الله سنادى مفادا سنادى قرينا إيرا إتجاء الجنة المفاد مكان فوز وظفر gurin da su za su tsira ba su ba a zama wata jahannama shine al-mafaz aljanna mafaz ke matsirata ce duk wanda ya shiga aljanna ya tsira da duk wani nau'i na azaba ko hushin Allah ya tsira da dukkanin musiba ya tsira da dukkanin matsaloli shiga aljanna shine Allah wa'ake sarki ce lallai innal muttaqina naga bayi masu tsoron Allah masu yin aiki nagar na kwarai suna da mafazan matsiranta ita ce aljanna ya Allah fasarta wannan aljanna yace hada'iqa su ne wasu lambu ne wasu garake ne da shukkoki ita aljanna tana da shukkoki yadda ka san garka kamar gurin hutawa da shakatawa ne ga gidajen su na aljanna kuma ga garake a ciki dukkanin ta ma aljanna garka ce gurin hutu ne gurin shakatawa ne kalan itace itace kala kala hada'iqa jam'i na hadiqa hadiqa yana da inda ita garka mai cike da bishiyoyi na 'ya'yan itace da ma'inuwoyi da makamantan haka wa a'naba ya Allah ya ce hada'iqa garake ne ya Allah ya ce kuma hallo wa a'naba da bishiya ta inabi dan a gwada ma duk wani nau'i na 'ya'yan itace na marmari da akwai sai aka faɗa ma shugaban kayan marmari shi ne inabi malamai ke ta a kayan marmari in kana so ka ɗauko abin da ya haɗa ɗanɗanan dukkanin kayan marmari shi ne ka ɗauki inabi inab wanda in ya bushe ake ce mashi zabi rezan ko to wannan shi ne shugaba to da akwai a aljanna ba iya shi kaɗai ba da akwai dukkanin nau'i na kayan marmari wa a'na ba da kuma inabi bishiyar ta inabi da ‘ya'yan inabi wa kawa'iba wannan an faɗi na farko tsira ce aljanna na biyu ga bishiyoyi da ‘ya'yan itace a ciki daga cikin wani aka ware ma wani shi ne inabi aka bayyana to ɓangaren mata kawai kayi tambaya ya Allah ce wa kawa'iba a taraba da akwai mata waɗanda budurwu wanda gabansu bai wahara roto ba bai saki ba kawa'id jam'i ne na ka'id al-ka'id ma'anar kisa ita ce iya mace budurwa wanda gabanta a tsaye yake mamman take na a tsaye yake bai faɗi ba bai fara rinto ba don tsabar yani budurcinta atraba tsare kun juna shekarunsu daidai wa da dukkanin mata hurin ayin allah zai mai su tsare kun juna juna mata hurin ayin wasu mata ne Allah ya halitta daban kuma da waɗannan mata na duniya waɗanda suka yi aiki na garna kwarai ya Allah ya su aljanna su ne zai ƙara wannan su ne ake ne da hurin ayin shi yasa mata da suke kishi akan hurin ayin su ajiye kishin su inna ma waɗannan na duniya suna cikin hurin ayin Allah taimaka Allah ta alkhairi wa kawa'iba da mata budurwu atraba tsarikun juna wasu malamai na tafsiri suna kokarin cewa shekarunsu shekara 33 makamanta haka amma dai Allahu alam dai shekara 33 kwa wa ya san dai Allahu alam malamai dai suna dai yin kokarin cewa wannan shine shekarunsu da makamanta haka wasu malamai na tafsiri suna ishara ka haka almuhim dai atraban ne tsare kun juna ne shekarunsu ɗaya ne ba da dukkanin mata na aljanna babu wata tani wata shi yasa wata tsohuwa ta zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace la ka roƙa mun Allah Allah ta da aljanna sai manzo Allah ya ce wata tsohuwa ba ta shiga aljanna sai take kuka sai manzo Allah ya dariya yace ba ina nihin ba tsohuwa ba ta shiga aljanna eh an maida ta budurwa an maida ta yarinya za a sanya ta aljanna take dariya take jin daɗi shine wani suke ta ƙarshen kinan ya halitta a ɗanyi ɗan zolaya amma ka auce iyaka sama sama dai a ɗanyi ɗan zolaya da makamanta kuma ka a yi zolaya a ƙi warwarewa waza an ɗan ɗan zolaya ne a ɗan warware ka ɗan waza Allah ce maka na wa kawa'iba asraba wa ka'san jihaqa abin sha Allah ma'aukin sarki ce wa ka'san da kofi a cike da giya jihaqan a cike da giya ta aljanna wa ka'san malamai suke cewa da kof na shan giya ta aljanna wanda take cike da giya ta aljanna ta cike giya dihaqan mamnu'a ma'ana kalma ta dihaq a kof a cike wanda wani sha'ir ke cewa atana amilun yabghi qirana fa asra'na lahu ka'san dihaqa wannan sha'ir yake cewa atana amiru wani mai suna amir ya zo gurin mu yabghi qirana yana so mu karrama shi bako fa asra'na lahu ka'san sai muka zuba mishi ruwa a cikin kof dihaƙan muka cika wannan kofi ta kalma ta diha a cika abu wanda kof a cika shi shi ne malamai suke cewa idan aka ce an cika kof da ruwa shi ne dihaq wanda idan an cika kof da ruwa shi ne wannan yake amsa sunan kalma ta dihaq shi ne malamai suke cewa a dahabtul kasa idan mala'atuha bisharabi shi ne in aka ce a dahabtul kasa in an cika shi da ruwa na sha wada shi Allah ce wa ka'tan dihaqa da kof wanda yake a cike da giya ta aljanna wanda take taciciya ce ba ta sa ciwon kai ba ta sa cutarwa ba ta sa maye shi ne Allah maɗaukai sarki ce la yasma'una fiha lagwan wala kizaba a aljanna yan aljanna ba su jin yashishiyar magana lagwan magana ta ɓaci yashishiyar magana ba su ji wala kizaba kuma hannu ba su jin karya wasu malamai suka ce na wannan an alakanta abin ne da giya la yasma'una fiha lagun bayan an sha giya babu yashashiyar magana kamar yadda aka saba a nan zoron duniya daga an sha giya sai yashashiyar magana sai magana karya da surutai na banza wala kizaba ba a jin karyata juna dan giya daga ya sha giya zai dai mai cewa ha ne ƙarya kake hawa shi yawan ƙaryatawa ko ko yawan kawo magana ta ƙarya to wannan ma babu shi shi ne la yasma'una fiha laghwan wala kidaba amma abin da yake dai a cikin aljanna gabaki daya ba a jin yashashiyar magana wala kidaba kuma ba a jin magana ta ƙarya shine a suratul Allah ma'aukin sarki ke cewa la laghwan fiha wala ta'fi babu yashashiyar magana wala ta'fin babu magana ta zunubi ta ko ta laihi a cikin aljanna to a nan gurin kuma ya aka faɗi ɗaya daga cikin magana ta laihi shine ƙarya babu a aljanna na'am Allah madaukakin sarki ya ba su wannan ni'imar ne jaza'an min rabbika afa'an hisaba wannan sakamako na aikin su ne da gurin ubangijinka Allah madaukakin sarki afa'an hisaba ya ba su kyauta sakamakon aikinsu afa'an hisaba tana da tafsiri biyu malamai suka ce afa'an hisaba Allah ya ba su kyauta ta wannan ni'imar sakamakon aikin da suka yi wasu malamai suka ce afa'an hisaba Allah ya ba su kyauta mai yawa ta ni'imomi wanda har yau suka ce hasbi hasbi ya ishe mu Allah shine malamai suka ce daga maganar ka ne a'tani fa ahsabani ya ba ni har yau da ya ce mishi ne ya isa hasbi hasbi kinan Allah wannan kalmar ta nuna yawan kyautar da Allah ba su kuma wannan kyautar sakamako ne na ayyukansu su kuma wancan jaza'un wifaqa aka ce ko kafirai su kuma wannan jaza'an min rabbika sakamakon aikin su ne Allah ya ba su a sa'an kyauta ta sakamakon aikinsu da ni'imomi da Allah ɗauki sarki ba su hisaba sakamakon aikin da suka yi ko kuma a sa'an hisaba kyauta mai yawa Allah taimaka Allah sa mu cikin aljanna Allah sa muna daga cikin bayin da zamu mutu da wannan ni'ima ta aljanna to nan kaga an ce a sa'an min rabbika jaza'an hisaba kyauta ce da rumun ubangijinka wani ne wannan ubangijin Allah madaukakin sarki shine amsa za su zo akan haka na'am
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا na'am Allah madaukakin sarki yace ubangijinka shine Allah madaukakin sarki rabbus samawati ubangijin sammai wal ardi da kasai guda bakwai sammai guda bakwai ne kasai guda bakwai ne to Allah madaukakin sarki shine ubangijin wa'annan sammai da kasai kuma shine ubangijin dukkanin talikai dukkanin bayi wama bainahuma da kuma shine ubangijin abin da ke tsakanin sammai da ƙasai abin da ke tsakanin sama da ƙasa da abin da ke tsakanin kowace ƙasa da ƙasa sannan da abin da ke tsakanin kowace sama da sama shine ubangijin Allah maɗaukin sarki ar-rahmanu shine mai rahma mai jin kai Allah maɗaukin sarki ta rahmati wasi'at kulli shay rahmata ta yi wasu komai to Allah maɗaukin sarki shine ubangiji Allah maɗaukin sarki mai rahama mai jin kai malamai suke cewa mai rahama arrahmanu mai rahama a nan duniya wanda ta shafi kowa haka mai arrahimu mai rahama ga mummunai a ranar tashar kiyama amma kafirai ba su ba rahama Allah a ranar tashar kiyama haka wannan babban musiba ce ya zamto ba kai ba rahama Allah ai ka shiga ba Allah ke la yamlikuna minhu khitaba Allah madaukakin sarki ke cewa babu wanda yake mallaka ya samu damar yayi magana gaban Allah ranar tashar kiyama sai aka maida maganar akan mala'iku mala'iku su ne dai suka yi kowace halitta karfi da daraja a gurin Allah to su ma ba wanda ya isa ya tashi yayi magana gaban Allah sai in Allah ya bashi zai la yamlikuna minhu khitaba babu wanda yake da iko ko kudura ko ƙarfi akan ya tashi ya yi magana gaban Allah ba tare da izinin Allah ba al-khitab nan al-kalam magana babu wanda yasa ya yi tajaru'anci in Allah ya yi hushi aka tsaya matsayin aka tsaya a ardul mahshar falfaji a kiyama Allah zai yi hushi da mai tsayin bakin shi kowa zai shiga titiyan shi yana tsoro babu wanda zai magana kowa yana tsoro shi ne Allah ce la yamli kuna min khitaba a wani wuri ne ya Allah ce yau mai komo ruhu wani mala'ikatu saffa ranar da mala'ika jibrilu wani mala'ikatu da sauran mala'iku za su yi sau-sau gaban Allah ma'aukin sarki babu wanda ya sai wa Allah magana sai Allah ba shi ne nan kalmata yau mai komo ruhu wani mala'ikatu saffa ranar da الروح wasu malamai sun fassarta shi mala'ika jibrilu shi ya fi ƙarfin hujja ya fi ƙarfin dalili kenan ranar da arruh mala'ika jibrilu wal mala'ikatu da sauran mala'iku za su tsaya gaban Allah saffan za su yi sau sau sau a gaban Allah mawucin sarki wasu malamai suka ce arruh ana yin da shi alqur'ani wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina alqur'ani zai tsaya gaban Allah da mala'iku wasu ka ce la a ruh ana ne ruhin bayi mutane za su tsaya halittu mutane ɗayan adam za su tsaya gaban Allah su yi sau kawai da mala'iku za su yi sau amma abin da ya ƙarni hujja yau mai komin ruhu wani mala'ika su hawa kuma ana ne da shi mala'ika jibril mun riga mun gani ruhul amin kuma mun ga cikin suratul qadr تنزل الملائكة والروح فيها شيء ملائكة جبريل وإن شيء كريم حجة كنم يوم يقوم الروح راند ملائكة جبريل والملائكة تصور ملائكة ذات أيا غبن الله صفا في سو قوة يشو فلا تسمع إلا همسا فهم مغن وأن me yake suna Allah mawashi sarki sai ce la ya takallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba bab wanda zai magana kidan ƙara bayani ne akan la yamlikuna minhu khitaba zai bayani akan shi Allah ya ce la ya takallamuna ba su yin magana illa man azina lahu ar-rahman sai wanda Allah ya bashi izinin yin magana wa qala sawaba kuma ya faɗi magana mai kyau malamai suke cewa babu wanda ya sai magana sai da wannan sharɗan guda biyu la ya takallamuna babu wanda zai magana a cikinsu mala'iku ma to ina ga sauran mutane har annabawa babu wanda zai magana a cikinsu sai da wannan sharɗan guda biyu illa man azina lahu rahmanu sai wanda Allah ya bashi izini Allah mai rahama mai jin kai ya bashi izini ya magana sannan kuma maganar tashi wa qala sawaba kuma ya faɗi magana mai kyau ya yi magana da take yardar da Allah yani mala'iku da annabawa babu mai magana sai da wannan sharadi to har ina ceton da mushrikai suke za'ama mala'iku za su cece su to mala'iku ma sai da sharadin nan guda biyu ba su magana sai Allah ya ba su izini sannan ba su ba magana da za su yi za su yi magana mai kyau kai ka san ba za su ce ba a ceci mushriki annabawa ma to ina ga sauran waliyai da shewanne to kaga wannan malamai suke cewa wannan aya tana tabbatar da wannan shafa'a kuma tana kore shafa'a tana tabbatar da shafa'a ga mumini wanda mumini ne yayi imani ba mushriki ba tana kore shafa'a ga mushriki kenan wa za a ce ta shine mumini kuma he Allah ya so shine wa Allah maɗauki sarki ke cewa man zama ne shi fara inda illa bi izini wane ne zai ceto a gaban Allah in ba da izinin shi ba wala yashfa'una illa liman yartada mala'iku ma ba su ceton mutum sai in Allah ya yarda da wannan mutumin kasa Allah bai yarda da mushriki ne ko shine Allah maɗauki sarki ke cewa kuma hallo yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni rana alqiyama wadda za ta zo ranar wannan babu wani rai da zai magana sai da izinin Allah kinan shi ne malamai suke cewa wannan sharuɗan guda biyu kenan la ya takallamuna ba su yin magana mala'iku ko annabawa illa man azina lahu rahmanu sai wanda Allah madaukakin sarki mai jin kai ya bashi izini izinin Allah kenan wa qala ba kuma ya wani magana mai kyau game da ceton da zai zai nemi ceton mutumin da ya cancanta a cece shi mai tauhidi mai aqida kikkiawa ba mushriki ba wanda ya ga tauhidi ga aqida kikkiawa amma yayi laifin duka sai a cece shi manzo Allah zai ceto da akwai ash-shafa'ul uzma ita shafa'ul uzma ta manzo Allah ta duka ce ceto ne na wannan tsayuwar da ake a wannan ardul mahshar a farfajiyar al-qiyama dan kowa a yi mishi hisabi dan wuta ita yi wata ɗan aljanna ita yi aljanna ita shafa'ar uzma wanda maza Allah zai to ceto na asawa mutum asawa mutum aljanna shi kuma sai mumuni maza Allah zai ceto ya tabbata maza Allah sun sama annabawa za su yi ceto salihan bayi za su yi ceto mala'iku za su yi ceto Allah ma da kanshi zai ceto da shi ne masu laihi waɗanda da imani a cikin zuciyarsu wanda suka shiga wata jahannama za su mutu su shiga aljanna Allah sama muna daga cikin wanda za mu shiga aljanna karan marko ta saman sama ma insha Allah wadah kenan ya tabbata a hadisi daidai gurgudun mai imani daidai gurgudun misqala zarra yana cikin wuta Allah zai hudo shi wanda bayanin da mun shayi akan haka kuma ya tabbata ceton da yake suna Abi Talib da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wuta haka mazalar raina a hadisi zai nemi ceton shi ya a ɗauke shi daga cikin tsakiyar wutar jahannama a maido shi gefe a yi mishi takalmi guda biyu na wuta wanda mazala ya ce shine mafi sauƙin azaba a wutar jahannama amma wannan takalmin guda biyu da aka mishi na wuta ƙwaƙwalwar shi tana raɓaɓɓaka haka mazalar sun yi kaga wannan ba ceto bane wani a hutar mutum daga wuta kai wannan ya tabbata a hadisi almin dai magana ta shafa'a dai ɗaya ne daga cikin mawdu'at inda malamai sun tattauna duka ga shi a littattafai na malamai sun kawo a hadisin shafa'a bukhari da muslim da malamai na littattafan kutubu sitta da sauran malamai na tafsiri da na fiƙo da malamai na haƙiƙa duk sun kawo dai maganganu akan shafa'a wanda hatta yan furanko a duka suna karanta wannan shafa'a yana daga cikin horo a ɗan da ke karanta a fi Allah ce maka shi kuma wannan yana daga cikin gurin da mutane da yawa sun fitar da bayan Allah da kalma ta ceto wanda an zaka ji ana cewa da akwai shirin zai zo da malam malam balaga kowa ya mishi da kaya a ciki maza ya cewa yau shirin nasu an fasa uratar da malam malam ya dinga kwasan mutane yana jigilar su zuwa ga aljanna ya dinga koyewa in Allah ya gan shi ya ji kunya aljihu dubu saba'in kaga da akwai aiki irin wannan kalmomin yani shi yake cuta ko kaga wani shehu ya zo yana sai da kiran aljanna irin yadda kiristoci suke suke sai da kiran aljanna wata kohuwa ta samu ta sai kira kila aljanna ya aka zo aka yi wa'azi wa'azin kasa a daidai gidan da ta ji wa'azi ta ce wannan yan baƙi ciki ne yan hasada ne ta sami kiran aljanna ana nema kaga da akwai matsala wannan duk kalma ta shi yasa rashin ba da karatu a wannan abu wallahi matsala Allah ke Allah sai ya sai ya Allah madauki sarki yace zalikal yawmul haqq wannan wani na alkiyama wuni ne na gaskiya zai zo zalika wannan wunin al yawm wannan wunin kenan haqqun gaskiya ne zai zo tabbas ya zo kenan ya rage ga mutum ko ya yi aiki na kwarai domin ya shirya wa wannan mura ko kuma ya ki shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce wa man sha ta haɗa ila rabbi ma'aba wanda ya so ya riƙi makoma kyakkyawa zuwa ga ubangiji shi da ayyuka na gari na kwarai wa man sha'a wanda ya so daga cikin bayi kenan an yi wa'azi wa kullu haqqun min rabbikum fa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur ka bayyana gaskiya da rabon ubangijinka wanda ya so yayi imani wanda ya so ya yi imani shine Allah maɗauki sarki ta nan wa man sha'a takhadha wanda ya so ya riki ila rabbihi makoma kyakkyawa zuwa ga ubangiji shi ma'aban makoma kyakkyawa kiran yayi aiki na kwarai na kwarai wanda zai riki makoma kyakkyawa kamar wannan aya tana ce ma wannan alkiyama ya dawo dan haka ya rage a gare ka in kana so ka zama dan aljanna in kana so ka zanto kana da makoma kyakkyawa tun nan duniya ka riƙe aiki na gari na ƙwarai da imani don ka riƙe makoma kyakkyawa tabbas ka yi imani kana aiki na gari na ƙwarai kana yin ayyuka na ibada da sauransu kana wa Allah biyayya tun daga nan doron duniya ka riƙe makoma kyakkyawa ka riƙewa kanka makoma kyakkyawa kana da tabbas ɗin aljanna ce sai dai ba a yanke maka hukuncin kawai kai ɗan aljanna ne kana raja'i amma dai ka tashi da sababi abin da ya saura kuma ka roki Allah ya maka muwafaqa da gamdakatar iyyaka na'budu ka bautawa Allah ka rike sababi wa iyyaka nasta'in kuma kai muke neman taimako ka tabbatar da diga digan mu akan wala tamutuna illa wa antum muslimun ku riki sababi kada ku mutu face kuna kan musulunci ba to kuma sauran ya rage ku roki Allah Allah ya kama muku ya azaba muku ya tabbatar da ku Allah ce ba kuma Allah baya zaluntar bawa aikinka na gari na kwarai za mu gan shi mummuna za gan shi shi sa mutum ya yi aiki na gari na kwarai don ya ga kyakkyawa a ranar tashin zama Allah ce ba na inna
inna anzarnakum azaban qariba عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله مدركين سركي سيداو بياني أكن كافري وإن سوء أكبوت سورة سوء سنة تنبايا سنة تنبايا جنة سيجونا ويوشي ذا القيامة ندين إنكاري لإسجلي to ya Allah ya ce inna anzarnakum azaban qariba ya ku kafire ya ku mushrikai lalle mun muku gargadi gargadi akan azaba wanda take qariban kusa take ita ce azaba ta wata jahannama wanda zai ce sai Allah ya ce azaba wata jahannama kusa ce malamai suke cewa duk abin da aka ce zai zo ya riga ya tabbatar ya zo to qaribun kullu ma huwa atin qarib duk abin da zai zo wa kusa to Allah mawuce sarki ce inna anzalnakum lallai mu mun gargade ku ya ku kafirai da mushrikan azaban qariba azabar da za ta riske ku a nan kusa na tashar kiyama gargadi ne wanda zai imani daga cikin ku yayi imani wanda ba zai ba imani ya san da cewa to ga azaba ne kusa take kuma za ta same shi malamai suka ce wannan ayar ana yin da ita mushrikai na quraishawa na makka da duk wani mushriki da duk wani kafiri da duk wani munafiki da duk wani wanda yake saba ma Allah ana ne da haka kai hatta mumuni ma ana garɗan shi ka tabbata a imaninka da aiki na musulunci saboda tsoron wannan Allah Allah ke inna anzarnakum azaban qariba lalle mun gargade ku da azaba wanda take makusanciya wannan azaba ita ce azaba ta wata jahannama wadda a kusa take Allah madaukakin sarki ya ce azaba ne za ta kasance ne a wuni na alkiyama yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yada a wuni na alkiyama ranar da kowane mutum zai ga abin da ya aikata ma qaddamat yadahu abin da hannayen shi suka gabatar ya akai amfani da hannu saboda aznabul kasbi mafi yawan aiki da hannunka ne yake amma ana nihin dukkanin ga jikin mutum shine wani salo ne na balaga wanda suke cewa min babu itlaqil juz'i ma iradatul kulli an wadi wani yanki na gangar jiki ana nihin dukkanin ka yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat da ranar da mutum zai ga abin da ya aikata nagari da mummuna aiki na kware ko aiki mummuna duka zai gani wa wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada Allah mafi sarki ce mutane za ka ga duk abin da suka aikata gashi nan a hadarci a rubuce Allah baya zalunta bawa faman ya'mal misqal zaratin khairan yara wanda ya aiki na alkhairi daidai gwargwadon kwayar zarra zai gani wa man ya'mal misqal zaratin sharran yara wanda ya aiki daidai gwargwadon kwayar zarra na sharri zai gani shi ne Allah maɗauki sarki ce yau mu zan zuru maru almaru nan alisan ranar da mutum zai ga ma kaddama ce dahu abin da ya kaddama ya gabatar na aiki shi sa Allah ya ce ya ayyu allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligad ya kuma mu ne ku ji tsoron Allah kowace ne ta tsaya a nan duniya ta ga me za ta gabatar a gobe na aiki kyakkyawa kada mutum ya gabatar da aiki mummuna saboda kowa ya ga aikin da ya gabatar Allah ke shi da Allah ce yau mai manzuru ma'u ranar da mutum zai ga ma kaddama ta dahu abin da ya gabatar na aiki mummuna ko na alkhairu wadah sai Allah ya ce kafiri kuma wanda ya aiki mummuna ke shi kuma zai dinga gurin ina ma ya zama kasa dan ka abin shi azaba in aka sa shi cikin azaba sai Allah ma'auki sai ke cewa kullu kafiri ya zata ni kuntu turaba zaka kafiri yana cewa a wannan wunin ya laita ni kuntu turaba ina ma a ce na zama to kasa ta yadda ba ya amun hukunci ba lokacin da kafirai suka ga Allah ya yi hukunci tsakanin dabbobi wada dabbobi mun riga mun gani za a tattara dukkanin mutane a yi hukunci tsakanin su har dabbobi dabbobi dabba mai kaho da mara kaho mai kaho da tsumbuzi mai kaho mara kaho za a yi hukunci tsakaninsu bayan an ƙare hukunci tsakaninsu Allah zai ce su koma ƙasa to in kafin ya ga haka ya ce ya laita ni kuntu turaba ina ma a ce ni ma na kasance ƙasa ban shiga ba cikin wannan wutar jahannama barantana ma in zamto mutum a duniya in ka a kare wannan azaba to haka kafiri zai dinga gurar ina ma ya zama ƙasa ya laita ni kuntu turaba burin da ba ya cika to haka zai dinga ta ihu da ruru wa yau mai haɗu zalimu ala ya dai ya kuri ya laika ni ta hasu ma'ar rasu sabila kafiri zai dinga ciza yatsa ya dinga nadama ya ce ina ma na bi manzon Allah ina ma na yi imani to wannan shi ne wannan alkiyama kun ga wannan sura tana mana bayani ne dukkaninta akan alkiyama da ta da mutane da dalilan alkiyama da makomar kafirai da mummuni ta buce da labarin alkiyama ta rufe da labarin alkiyama suratun na baki nan abinda baka gani a ƙarƙashin wannan surar na wa'azi Allah sa mu yi amfani da shi abinda muka gani ya aika na kwarai Allah sa mu yi riko da shi abinda ga muka gani da aiki mummuna Allah sa mu yi sarce shi wannan kenan insha Allah shine yau shine karshen karatunmu na tafsirin alkur'ani yau insha Allah za mu rufe a wannan shekara ta 1446 insha Allah yau za mu rufe kusan alhamdulillah wannan shekara mun samu izu daya tun daga suratul tariq har suratul naba alhamdulillah abinda muka yi Allah sai haske mai zanna hasanat ummu abinda muka yi kuskure kuma Allah gafarta mana wannan kiran shi ne ɗan bakin gwargwado da ƙoƙarin da muka yi wajen isar da abin da Allah ya tsare mana na ma'anonin alkur'ani a wannan masallaci da albarka masjid markar sabiru dakat a wannan unguwa ta mai amfan muna yi wa allah maɗaukin sarki godiya da ya waffaka mu ya tabbatar da mu dan uwa da suka yi ƙoƙari suka maido hankali wajen suka yi bibiya wannan karatu sukan allah ya saka musu da alkhairi da wanda muke hadarta masallacin wannan maza ko mata da kuma wanda sauti yake kai musu Allah saka musu alkhairi Allah sa yanda muka yi kokarin raya wannan masallacin da karatun alqur'ani a wannan lokutukan Allah madaukin sarki ya raya mana zuciyarmu ya raya mu a ranar tashi dama rayawa mai amfani shine ta matabbaci a gidan aljanna Allah muna roƙa ya Allah ka tabbatar da dagadanmu akan ayyuka na gari na ƙwari Allah ka yi mana gamdakatar da ƙoƙari wajen yin aiki na gari na ƙwari Allah ka sanya ma rayuwar mu albarka ka yi mana tsawon rayuwa mai albarka ka ƙara mana lafiya Allah ka yi wa iyalanmu albarka da 'ya'yanmu albarka Allah ka yi mana albarka ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka ba mu ilimi mai amfani na duniya da na lahira Allah ka ba mu ilimi mai amfani Allah ka tabbatar da jigarikanmu a kan ayyukan nagari na kwarai Allah muna ɗauka Allah mu bayu ne a gare ka albarkacin ayyukanmu nagari na kwarai Allah ka biya mana dukkanin bukatunmu na alkhairi wannan ƙasa ta mu matsaloli na tsaro da rashin kwanciyar hankali Allah koro mana sauki Allah kare mana wannan ƙasa ta mu Allah dukkanin wanda yake mai fatar wannan ƙasa ta mu da sharri Allah ka mai da kai zuwa gare shi Allah ka mana saukin rayuwa shugabannin mu Allah kiyaye su Allah tabbatar da garigan mu akan Allah ka tabbatar da garigan su akan ayyuka na gari na kwarai Allah muna roƙonka ya Allah wannan wayanda suka asasa wannan masallacin Allah saka musu da alkhairi imam na wannan masallacin Sheikh Malam Kabiru Allah saka musu da alkhairi Allah kiyaye shi Allah tabbatar da zuriyar shi da garigan shi akan wannan musulunci da da'awa Allah mai auka Allah sauran ɗan uwa masu tsare-tsare a wannan masallacin Allah saka musu alkhairi kan makaranta da wannan markaz ɗin kan masallaci Allah saka musu alkhairi ɗan uwa masu yaɗa wa'azuka Allah saka musu alkhairi haka kuma haɗu ɗan uwa an agaji Allah saka musu alkhairi Allah dukkanin wanda ya yi ƙoƙarin kawo gudunmawa domin ci gaban da'awa Allah ka saka mishi alkhairi Allah ka biya mishi dukkanin bukatun shi alkhairi Allah muna maka Allah mu bayu ne a gare ka muna da bukatu zuwa gare ka Allah ka biya mana dukkanin bukatun muna alkhairi Allah muna tawassuli da wannan ayyukan Allah ka tabbatar da mu akan ayyuka na gari na kwarai da ikhlasi Allah ka nisantar da mu da ayyukan mu daga riya da shirka da duk wani abin da zai kai zuwa ga shirka Allah kiyaye mu Allah ka biya mana bukatun muna alkhairi Allah ka ƙara mana ilimi mai albarka mai alkhairi rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والمغفرة اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل اللهم اقض حوائجنا وحوائج كل من طلب منا الدعاء اللهم اقض حوائجنا وحوائج كل من طلب منا الدعاء اللهم اقض حوائجنا وحوائج كل من طلب منا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك